أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تهدد من أنثى ولا تلو إلا بإلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ينوى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki da ya sake dawo da mu daidai irin wannan lokaci mai albarka a yau goma sha ɗaya ga wannan wata na Ramadan. Hijira ta fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yau muna shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu ta yi daidai da biyu ga watan hudu shekara dubu biyu da ashirin da kuma uku. Mun gode wa Allah tabaraka wa ta'ala. Muna cikin wannan Sura, a Suratu Fusilat, jiya mun tsaya aya ta arba'in da shida, yau mun tashi aya ta arba'in da bakwai. Allah yana cewa, Inna Allah la yazlimu mithqala zar'a ilaihi yuraddu ilmu sa'a وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تدعو إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد Allah maɗaukakin sarki yana cewa ilaihi izuwa ga Allah ne yuraddu ake mayar da ilmu sa'a wato masaniyan tashin alkiyama so da Allah ya ɓoye ya bar wa kansa sani, Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce, A mai da abin zuwa gare shi, yana cewa a wata aya, Inna sa'ata la'atiyatun a kadu uku fiha, Allah ya ce, Na ɓoye, to nan ma ka gaga shi Allah yana cewa ya ɓoye. Allah maɗaukakin sarki ya sake cewa har yanzu, wa ma ta a min samaratin babu wasu ‘ya'yan itaciya da za su tsiro in ji Allah, min akmamiha wato daga kwafsansu, in ji Allah maɗaukakin sarki. Allah ya ce, wala ta hamilu, wa ma ta hamilu min unsa, babu wata mace da za ta ɗauki juna biyu, wala ta da'u haka nan ba za ta haifa ba, illa bi ilmihi sai dai da masaniyan Allah tabaraka wa ta'ala. Allah ya ce wa yau mai yunadihim ranar da za a kira su, su halittu ɗin nan, in ji Allah ta baraka wa ta'ala, kawo waɗanda suka kangare suka ƙisi imani, Ubangiji ta baraka wa ta'ala zai kira su a kamar yadda yake faɗa a nan gurin cewa wa yau mai yunadihim, aina shuraka'i. cewa ina ababen tarayya na ƙalu za su ce azan naka ya Allah ubangiji tabaraka wata'ala mun sanar maka mamin namin shahid babu daga gare mu min shahidin wato na daga wanda zai zama wato mai shaida wanda zai shaida bisa cewa abin da muke bautawa dinnan na wani Allah tabaraka wa ta'ala na'am sai an duba Ubangiji tabaraka wa ta'ala yace ah Ubangiji tabaraka wa ta'ala ah Ubangiji tabaraka wa ta'ala yace wa dalla anhum ma kanu yad'una min qablu wa dhannu ma lahum min mahis Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa dalla anhum wato ya faku gabarin su ma kanu yad'un wato gumakan da suka kasance suna bautawa min qablu wato a duniya yau sun faku ba sa ganin su kenan kaga da alloli ne to da ya kamata su zo su bayyana su kawo musu dauki wa zannu Allah yace sun tabbatar malahum min mahis wato ba su da wajen wani gurin gudu ma'ana ba su da inda za su je su gudu a ranan in ja Allah tabaraka wa ta'ala sai Allah ya sake cewa la yas'amu al-insanu min du'a'il khair wa in masahu ash-sharru fayahusun qanun la yas'amu al-insanu min du'a'il khair wa in masahu ash-sharru fayahusun qanut Allah madaukakin sarki yace la yas'amu al-insan wato shi mutum bai kosawa min du'a'il khair wato na daga fatan alkhairi lafiya alkhairi dukiya alkhairi kwanciyar hankali alkhairi ilimi sarauta wato duk abin da zai dada rai sunan shi alkhairi to mutum bai kosawa da abin da yake alkhairi inji Allah shine la yasamul insanu min du'a'il khairi Allah yace wa in masahu sharru idan jarabawa ya taba shi kaman talauci tsananin rashin lafiya rashin kwanciyar hankali Allah ya ce fa ya'usun wato sai ya zama mai tsananin damuwa kanut sannan kuma mai ɗeba tsammani daga cewa Allah zai masa wani abu wato shine na samun dauki da samun sauki daga Allah subhanahu wata'ala sai Allah ya sake cewa ولئن رزقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة نعم ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب قليل الله يقول ولئن أذقناه رحمة منا min ba'di darra amassathu la yaqulanna hadha li wama adhunnu sa'ata qa'imatan wa la irji'tu ila rabbi inna li 'indahu lal husna falunbayyinanna alladhina kafaru bima 'amilu wa lanudhiqannahum min adhabin galis Allah ta'ala yace wala in azakna azaknahu rahmatan Allah yace idan muka bawa wato mutum rahmatan wadata wato muna jin yadda Qur'ani yake da jinasi Allah ya ce wadata muka bashi lafiya minna na musamman daga gare mu inji Allah tabaraka wa ta'ala min ba'di darraa bayan wahalhalu da ya same shi wahala kaza wahala kaza sai muka yaye mishi kuma muka kawo jin dadi kaza jin dadi kaza Allah ya ce masathu da ta same shi ta taba shi Allah ya ce la yaqulanna sai ya ce shi mutum hazali ai aiki na ne na alkai wato ba zai duba ya ga a a kyauta ce daga Allah jin kai ne daga Allah sai ce a kokari na ne Allah ya ce wa ma yana cewa kuma har yanzu wato wannan mutum da ake magana jinsin wanda ba musulmi bane Allah yake magana da shi Allah ya ce yana cewa kuma har yau wa ma azunnu sa'a ba na ma zaton ita kiyamar ƙa'imatan za ta yiwu, wato wai kiyama ma ba za ta yiwu ba, sau da jin daɗi da kwanciyar hankali da lafiya da wadata da aka bashi. Allah yana cewa kuma har yanzu, yana cewa shi kafiri, wato wannan duka hikaya ne, abin da kafiri yake faɗa ko ya ƙudurce a zuciyarsa sai Allah ya fito mana da abin fili. Shi sa su kafiran nan suke mamaki, idan sun ƙudurce abu sai annabi ya faɗa abin kafin su faɗa. to ta nan sai suke ganewa to fa qur'anin nan dai sihiri ne to da yawa an kaji sun ce Qur'ani sihiri ne irin abin da yake faruwa kenan sun kudurta abu ko sun yi meeting secret meeting ne wato sun yi meeting a koye to shi kuma Allah sai ya gaya wa annabi kaji kaji kaji kaji kaji to da haka su kuma sai su ga sak abin da suke tattaunawa wannan shine ma'aiki yake faɗa alaihi salam so da haka sai su ce wannan sihiri ne inna haza la sahirun alim wallahi inna haza la sihirun mubin ko wannan dabo ne wannan tsafi ne ya za a yi abu a zuciyar mu a dinga gaya mana in ba in ba tsafi ba sai suna surprising cewa wannan abin ai tsafi ne to shine anan Allah subhanahu wata'ala yake faɗi yake cewa ƙarshe ma shi kafir yana cewa wala irji'tu ila rabbi wallahi in aka mayar da ni a kaddara akwai Allah to in aka maida ni wai shi ba a kaddare ne in aka maida ni wajen Allah to inna li indahu lal husna to aljanna da take wajen shi nawa ne wai shi haka wai shi haka kafiri yake faɗa sai Allah ya ce to falan fayyinanna allazina kafaru a wala nabbi anna allazina kafaru wallahi zamu baiwa wa'annan da suka kafirta labari bima amilu da abin da suka aikata tun daga lokacin da suka fara aiki mai kyau da mummunan aiki wato daga lokacin da suka balaga kenan Allah ya ce wala nufiqannahum sannan kuma zan dandana musu inji Allah min azabin daga azaba galizin wato mai tsanani sai Allah ya ce wa idza an'amna 'ala al-insani arada wa na'a bi janibi na'am وإذا مسه الشر فذو دعاء أرير وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء أريد Allah yana maganan mutum mutum mutum ana nufin wato jinsin mutuntakan ne ma'ana ana nufin wanda ba musulmi ba Allah ya ce wa idza al'amna wato duk yayin da muka ba da ni'ima alal insan wato mutum wato shine wanda ba musulmi ba har yanzu Allah ya ce a arada sai kau da kai gabarin gode mana domin godiyan mataki mataki ne akwai godiya ta kafiri akwai godiya ta munafiki akwai godiya ta musulmi akwai godiya ta mumini abin hawan hawa ne to godiya ta kafiri ya take shine musulunta godiya ta munafiki ya take shine daina munafurci godiya ta musulmi ya take sai ta tana da mataki mataki akwai ta fatar baka Allah na gode akwai kuma ta yin nafilfili tasbihai a a azumi dan godiya wa Allah bisa abin da Allah ya bashi wato akwai ta furici akwai ta aiki kenan shi ma mumini haka sai dai shi mumini yana nutsawa cikin godiyar sosai fiye da shi wato musulmi saboda matsayin daman ba ɗaya bane wato shi mumini kaman shine wa akan wato musulmi yana gaba da musulmi wajen matsayi kuma duk aiki ne yake sawa gashi dai addini ne guda ɗaya duka sai dai kawai ya danganci positions ne mataki mataki ne na matsayi to shine ana Allah yake faɗi shi mutum ɗin nan kafiri Allah yace idan muka masa ni'ima Allah yace sai a'ara da sai kauda kai wana a sai je nesa bi janibihi wato da da da, da geffansa ma'ana yana mai alfahari yana ɗan irin tafiya yana karkacewa shine bijanibihi wato irin tafiya ta takama inji Allah wa idza massahu sharru idan kuma al'amari ya canja in lafiya ne muka karba idan wadata ne muka karba Allah ce fa zu du'ain to kuma sai ya nutsa wajen addu'a akan yana neman dauki a yaye mishi halin da yake ciki Allah ya ce ari mai yawaitawa ma'ana addu'ar mai yawa shine fazu du'ain arid wato sai ya zama ma'abucin addu'a addu'an kuma ma mai yawa to me kuma Allah yace wala ra'aytum in kana min indillahi thumma kafartum bihi man dallu mimman huwa fi shiqaqin ba'id qul ara'aytum in kana min indillahi thumma kafartum bi man adallu mimman huwa fi shiqaqin ba'id Allah madaukakin sarki yace kul kace ya annabin Allah sallallahu alaihi wasallam ara'aytum ku bani labari in kana in ya kasance shi alqur'ani min indillahi daga wajen Allah ne kaman yanda annabi ya faɗa thumma kafartum bihi sannan kuka kafirce da shi man adallu to ai ba wani mutum daya mafi bata min man daga wanda huwa shine fi shiqaqin cikin sabani game da alqur'ani ma'ana yace bai yadda da alqur'ani ba to shine fi shiqaqin cikin sabani ba'id sabanin ma kuma manisancin sabani sai Allah ya sake cewa سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق mm.
أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid wato Allah yana ta gaya mana yanda jinsi na mutuntaka ake ta fama ma'ana shine gashi mutum amma bai yi imani da Allah ba ga abin da Allah ke gaya mana to Allah kuma zai dawo anan ya nuna mana ayoyi a sasannin sama da kuma ma jikinmu hatta wato a cikin jikinmu Allah yana nuna mana aya Allah ya ce sanurihim ayatina lalle zan nuna musu abubuwan mamakinmu fil afaqi wato a cikin a a sararin sama a sasannin sama da kuma wato sasannin ƙasa wato zan nuna ayoyi na anja Allah ba ma nan kawai nuna ayar ya tsaya ba Allah ya ce wa fi anfusihim hatta a cikin jikinsu ma'ana a jikin jikinsu ina da ayoyin da zan nuna musu nuna aya a sama da ƙasa da jiki Allah ya ce yin hakan hatta ya tabayyana lahum har sai ya bayyana a gare su annahu cewa shi alqur'ani alhaqu wato gaskiya ne saukarwa ne daga Allah tabaaraka wata'ala Allah ya ce awalam yakfi bi rabbika shin bai isar ba da ubangijinka ya annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam annahu sha'anin yanda yake shi Allah ala kulli shay'in bisa kowane abu shahid wato mai tsinkaye ne wato shi Allah yana tsinkaye bisa kowane abu ba wani abu da za a yi shi a ce Allah bai gani ba bai tsinkayi wannan al'amarin ba to kuma me Allah ya ce ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم na'am ألا إنه بكل شيء محيط Allah madaukakin sarki ce ala innahum fi miryatin min liqa'i rabbihim ala innahu fi kulli shay'in muhit ala Allah yace ku sani innahum lallai su kafiran nan fi miryatin wato suna nan cikin kokonto min liqa'i rabbihim wato na daga gamuwa da ubangijin su tabaaraka wa ta'ala ala ku sani inja Allah innahu shi Allah bi kulli shay'in da kowane abu muhidun yana mai gewayewa da masaniyarsa da kudurarsa da kuma wato iradarsa to kuma me Allah yace سورة شورى مكية وهي خمسون آية بسم الله الرحمن الرحيم سليم عين سقاب كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم حامين عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم wato mun fita a cikin suratul fusilat mun shiga sabuwar sura ita ce suratul shura in ka ɗauko daga bakara zuwa wannan sura wato tana da tana da wato ita ce na arba'in da biyu a wannan sura malamai sun ce makiya an saukar da ita a maka wato gabannin ma'aiki alaihi salatu wassalam ya bar maka ya koma madina aka saukar da ita sai dai ayat da take cike kullu as'alukum din nan zuwa ayoyi biyu uku da suke gaba su ne aka saukar da su a Madina wato kenan a kashi goma na ayoyin wannan sura kashi tara da rabi da wasu dugo sun sauka a Madina sauran dugon ne suka sauka a a Madina wannan sura tana da ayoyi kaman haka wahiya salatun wa khamsuna aya tana da ayoyi guda hamsin da uku tana fara da kuraman buƙaƙe a aya ta farko zuwa aya ta biyu guda biyar da haƙarami da mimun da ainun da sinun da ƙafun to akwai malamai da ake kiransu mutaqaddimun idan sun zo irin waɗannan kuraman bakake suna cewa Allahu a'lamu bi muradihi bi Allah kadai ya barwa kansa sanin waɗannan kuraman bakake wato guda biyar Allah yace kazalika haka abin yake ya ma'aikin Allah yuhi ilaika wa ila alladhina min qablika wa ila alladhina min qablika Allah wato idan mutanen Makka suna cewa annabawan da suka zo suka wuce kafin kai sun yadda Allah ne yake musu wahayi Uh, kai kuma sai suna musun cewa ba Allah ne ke maka wahayi ba to su sani ubangiji tabaraka wa ta'ala shine yake maka wahayi ga dukkan abin da kake faɗa ba abin da ka zo da shi ba wahayi ne daga Allah ba tabaraka wa ta'ala saboda haka kazalika yuhi ilaika wa ilal ladina min qablika Allah Allah nan da yawa annabi Musa wahayi Allah nan da yawa annabi Isa wahayi Allah nan da yawa annabi Ibrahim wahayi Allah nan da yawa annabi Lut wahayi, Allah nan da yawa annabi Yaqub wahayi, Allah nan da yawa annabi Ibrahim wahayi, Allah nan da yawa annabi Hud wahayi, Allah nan da yawa annabi Salihu wahayi, Allah nan da yawa annabi Nuhu wahayi, Allah nan da yawa annabi Yaqub wahayi, Allah nan da yawa annabi Nuhu wahayi, Allah nan da yawa annabi Shisu wahayi, Allah nan da yawa annabi Ishaq wahayi, Idris wahayi, to shi ne ya maka wahayi ya Rasulallah. Idan sun yarda da wa'yancan an musu wahayi, to kai ma Allah nan shi ne yau shi ne gobe shi ne jibi har abada kuma shi ne yake maka wahayi. Shi ne kazalika yuhi ilaika wa ilalladina min ƙablika waye Allahu shi ne Allah. Al'azizu mabuwayi, alhakimu gwani mai kuma Allah ya ce.
له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم له يا تبتغى الله تبارك وتعالى wato ma fi samawati duk abubuwan da suke cikin wato sammai bakwai kayan Allah ne da su kansu sammai bakwai din kayan Allah ne tabaraka wa ta'ala wa ma fil ardi da duk abubuwan da suke cikin wato ƙasa da su kansu ƙasai ɗin kayan Allah ne. Malaman tafsiri suka ce mulkan wa khalqan wa abidan Allah yake mulkansu, Allah ya halice su kuma bayin Allah ne. Wa huwa aliyu Allah shine madaukaki. Sannan kuma al-azim ma'abucin girma. Me kuma Allah ya ce?
Ya kadu samawatu yatafattarna min fawqihim والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce, Har yanzu, bayan ya gaya mana cewa shi ne wanda ya tabbatar da wahayin da yi wa annabawa, to haka shugaban annabawan ma, annabi Muhammad, Allah shi ne masa wahayi. Allah ya ce, Takadu samawatu ya tafattarna min fauƙihinna, wal mala'ikatu yi sabdihu na bihamdi rabbihim, wa ya stagfiru na liman fil ardi ala inna Allah huwal gafurur rahim. Allah maɗaukakin sarki ya ce, Takadu ta kusa, saura ƙiris a samawatu sammai bakwai, ya tafattarna wato su kyakkeci, su tsatsage, sannan kuma su rufto su zubo ƙasa, min fauƙihinna. wato ta bisa da su in ji Allah wannan saman ta faɗo kan wannan wannan ta faɗo kan wannan kamar yanda idan rafta ta zubo zaka ga wancan katakon akan wancan wancan kwanan akan wancan Allah ya ce soran kiris wato sama su zama irin haka in ji Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya ce wal mala'ikatu wato abin da yasa sama ta kusa ta yi haka saboda abin da kafiran suke yi na kafircewa da shirka da kuma ƙaryata annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah yace wal malaikatu su kuma malaiku yusabbihuna suna tasbihi bihamdi rabbihim da godiya wa ubangijinsu wa yastaghfiruna sannan suna yin istighfari shine suna neman gafara liman fil ardi ga mu'minan da suke ban ƙasa ala Allah yace ku tsaya ku ji inna Allah lalle shi Allah wal gafuru shine mai yawan gafara ga masoyansa arrahimu sannan mai jin kai a gare su me kuma Allah ya ce والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم na'am وما أنت عليهم بوكيل
والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل Allah ya ce, Wallazina takazu min dunihi, wato an yi maganar mala'iku da neman gafara da suke wa muminai, yanzu kuma za a riki waɗanda, za a faɗi waɗanda suke riƙan gumaka a matsayin cewa su ne za su bautawa ba kuma wato Allah da ya halice su ba. Allah ya ce, Wallazina takazu min dunihi, kaga waɗanda suka riki koma bayan Allah malaman tafsiri suka ce al-asnam wato sune gumaka ma'ana waɗanda suka riki gumaka ko suka sassaka ko suka gada Allah ya ce suka rike su a matsayin auliya Allahu wato auliya'a masoya Allahu to shi Allah hafizun yana mai kididdige duk abin da suka yi na rikan wa'annan gumaka din alaihim duk yana lissafe da abin da duk suke yi wa ma anta alaihim na tabbata kai baka kasance a gare su ba ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi wakilin wanda zai zama an wakilta ka kana bibiyin su duk wanda kaga zai haka ka kama hannun shi kace ba zai yi ba a'a ba haka bane kai da iya naka ka faɗa da fatar baka wanda ya karba ya tsira wanda bai karba ba shikenan yanzu kaga wannan ayar auliya a anan Allah yana nufin gumaka ne gumakan da ake sassakawa a hada su ko masu bautar rana ko masu bautar mutane kaman fir'aun na maruzu da sauransu sune auliya a anan to wanda yake son ya kawo shubuha da fitina a cikin sha'anin addini sai dauki wannan ayar ya ce to kun ga wallazina takhazu min dunihi awliya to sai a ce to ina masu rukon waliyai sai a ci mutunci a gurin to mu ma sai mu rama kaga sai mu koma irin suratu yunus da Allah ya ce ala inna auliya Allahi to ya za a yi ga auliya wa anan ga auliya wa can auliya wa anan an yi suka auliya wa can an yi yabo to kai ustazi da ustaziya sai ku tantance mana waɗannan tsakanin wannan da wancan in ka ce dan wannan a sake waliyai duka to kuma dan wancan ya za a yi ala inna auliya Allahi din can la khawfun alaihim ko walahum yahzanun din ya za a yi da wancan so da haka kada son zuciya ta sa mutum ya dauki aya ta alqur'ani ya koma ya kutsa yana cin mutuncin bayin Allah su wayannan da ake maganan su auliya auliya addinin ma gaba ɗaya wayannan auliya'un da ake magana ba su yadda da addinin musuluncin ba ai in ba ba a manta ba qur'ani ya gaya mana akwai auliya'u shaytani ko akwai auliya'u wa in wa inna shayatin la yuquna ila auliya'ihim sai Allah ce li yujadilukum to duk inda kaga irin wannan auliya'u ana nufin gunki to auliya'u shaytani ne ake magana su kuma auliya'u shaytani in Allah ya ce ayi gabas hanawa suke sai ce a dawo yamma to sune auliya'u shaytani sune irin waɗannan auliya'un da Allah yake magana amma auliya ufa na Allah in Allah ya ce ayi gabas to idan tafiyar a hankali kake za su ce maka kai da gudu kai da gudu idan ka dauki tafiyar lakwalako za su ce to ka dauke ka dauke ta da muhimmanci idan tafiyar ka dauke ta da wasa za su ce ka dauke ta da gaske to ta ina ake gane auliya'u na shaytan ta ina ake gane auliya'u na Allah ta abu biyu ne imtisalul awamir wajtinabun nawahi idan Allah ya ce ayi abu in dai wali na Allah ne to zai tattaro tim din sai ce ku zo mu dunguma ku zo mu rankaya ku zo mu mu mu duk inda Allah ya ce to shi auliya'u kaman zamu iya cewa mai tallan hajar Allah ne wato duk abin da Allah yake so bayi su yi in ya faɗa to wali zai ɗauki tallan abin zai kutsa cikin bayin Allah yana tallatawa inda Allah ya hana to zai zo da hanin kar ayi kar ayi kar ayi kar ayi kar ayi kar ayi kar ayi to ta nan ake gane wali na Allah tan da ake gane wali kuma burin-burin na shaidan to idan Allah ya ce a yi gabas shi kuma zai ce ayyamma bari in gaya mana jama'a duk mutumin da ya ce a bar ɗariƙa kar a yi to waliyin shi ɗin ne duk kuma wanda ya ce a yi ɗariƙa to waliyin Allah ne bari ka ji abin da ke cikin ɗariƙa istighfari Allah ne ce a yi ko ba Allah ba salatin annabi Allah ne ce a yi ko ba Allah ba la ilaha illallah fa bin iyaye fa sallah a jama'a ma'ana kai sallah a cikin jama'a Allah ne ce ayi ko san annabi girmama shi yadda da waliyai girmama su bin iyaye girmama su ciwai idan ka shiga dariƙar tijjaniya ka kwashe wa'annan na dariƙar to wayannan abu wayannan abuwan gashi da bakin ku kuka ce Allah ne yace ayi yanzu da zamu dauko ayoyin da suka dinga cewa ayi sai mu tashi akan su istighfari wastaghfirhu innahu kana gafara ko fa'alam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbika annabi ibrahim ya ce wa babansa la astaghfiranna laka haka yace ko annabi nuhu ya ce ya qaumi astaghfiru rabbakum annabi hudu ya ce ya qaumi astaghfiru rabbakum annabi salihu ya ce ya qaumi astaghfiru rabbakum haka zaka ta gani qur'ani ya ce har yanzu ya ayyuhan nabiyyu idza ja'aka almu'minatu yubayyi'naka ala alla yushrikna billahi shay'a ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يأسنك في معروف فبايئهن واستغفر لهن الله كغني غشي القرآن يساك cewa فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا to wannan kaga daya daga cikin wuridan da Shehu Tijjani ya bayar Allah ne yake ta tallan ayi istighfari na faɗa mu rike wannan point din da kyau wali yana tallan abin da Allah yace ayi ne yana tallan abin da Allah ya ce a yi ne, so, to ta nan ne ake gane waliyi na Allah ne, yana cewa a yi abin da Allah ya ce a yi, shi kuma na shaiɗan in ya zo zai ce kar a yi istigifari bidi'a ne, in ka samu mai ɗan hagu-hagu, to shi ne shi kuma zai ce maka ayi da adadin shi ne matsala. In ka samu mai hagu-hagu kafa-kafa na hannu, to shi kuma idan ya tashi zai ce maka ai istighfari uku ne kawai ake yi wanda ya istighfari ya wuce uku ya kafirta akwai wanda ya bada wannan fatawa wai istighfari uku kawai ake yi amma in kai ya wuce uku ka kafirta to kaga duka abin da yake cikin dariqa daga salati inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi daga zikiri ambatan Allah fazkuruni azkurkum misali sallah a jama'a warka umma arraki'in ita kanta sallan wa aqimus salata misali ko bin iyaye wa sainal insana biwalidayhi ihsana misali to in aka hada da lazimi da ake yi safe da yamma wa zikris rabbika bukratan wa asila misali wasbir nafsaka ma alladhina yad'una rabbahum bil gadati wal ashi da safe da yamma misali to duk ayyukan zaka ga suna Qur'ani suna kuma cikin hadisi da lokutan yi da ayyukan yin to duka suna cikin wato alqur'ani to idan suka zo su waliyai sai su tallata to ana ake gane wali na Allah shi kuma na shedan yana hanawa to shine anan gurin Qur'ani yake gaya mana saboda haka kalma ta auliyawa a cikin alkur'ani ga inda ake gane ta ana gane auliyawun da Allah yake so kuma na Allah daga yanda wato su din suka dauki aikin Allah suke tallatawa su kuma na shedan suna fada da wato aikin da Allah yake so ayi shine bambanci to shine ana Allah yake fadi Allahu hafizun Allah mai kididdigewa ne alaihim a tattare da su amma anta alaihim bi wakil ba a wakilta ka ba ya ma'aikin Allah kai hakuri akan cewa lallai lallai sai ka bi su ko ina sai ka bi su tudda taya sun yi aikin nan dole a wannan ai an wahal da kai ni kuma zan wahal da kai ba to me kuma Allah ya ce والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم na'am وما أنت عليهم بوكيل Allah madaukakin sarki yace fa inna ma alayka ko ah